نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين بقوة بوطن شعبان آه شوال برمضان الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'usul talata wannan shine karatun mana sha nuni sha biyar ne ko karatun mana goma sha biyar a cikin wannan littafi na al'usul talata littafin da yake bayanin wato tauhidi tauhidin sanin Allah da kuma bauta ma Allah da kare ta shi da bauta. Ina ne makwa? Za su misali samun kai jama'a? Kuma na ya ce al'asu al-thalith wato asli na daga cikin al'usulun talata mai magana kan sanin Allah mai magana kan sanin yanzu za mai magana a kan sanin annabi wallahu alaihi wasallam ma'rifatu nabiyyikum muhammadin sallallahu alaihi wasallam asli na uku shine kusan annabinku annabi Muhammad alayhi salatu wassalam wani na da Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yace wa huwa Muhammad ibn Abdullah shine Muhammad dan Abdullah ibn Abd al-Muttalib dan Abd al-Muttalib wannan shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallam wa Hashim ibn Hashim ɗan hashin ko? Wannan kuma shi ne kakan mahaifin manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Wato, Abdulmuttalib ba sunan shi ba ne, sunan yana kwarin shi ne, shaiba, haka ake ce, ko kuma shaibatul hamd. sunan shi ke abdulmuttalib suna ne kawai na lakabi ne ba sunan shi kuna gane ba ku malam ya ce wa hashimu min quraish shi kuma hashimu min quraish yana daga cikin qurayshawa ana yana daga cikin shugabannin qurayshawa yana cikin manya-manyan qurayshawa masu daraja masu girma waɗanda su ne dangin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Da ƙwaraishun min al'arab su kuma ƙwaraishawa suna daga cikin larabawa. Muna gani ku? ƙwaraishawa suna daga cikin laraban da ake cima al-musta'araba. Ko al-musta'ariba larabawa waɗanda suka juya suka zama larabawa. Wanda asalinsu ba laraba ba ne mun gane ko? muna da larabawa kashi uku akwai al'arabul ba'ida larabawan da babu su ne akwai al'arabul ariba su ne larabawa waɗanda suke su ma larabawa dai ne waɗanda suka biyo bayan waɗancan akwai al-musta'ariba su ne waɗanda suka mai da kansu larabawa kamar yadda za a samu mutum a tuye larabci a zangici mai hukun balarabi ko ko ba rawa ko kuma a ce mai ma balarabe saboda harshen shi ya kare da larabci in yana larabci kai ka ce ba bakin mutum ne kamar dama harshen shi ne kuma in yana wasu suka ce kamar ba shi ne ke larabci da rawa to su ake ce ma larab misali ba wal arabu su kuma larabawa waɗannan din min durriyati isma'il suna daga cikin zuri'a annabi isma'il ibn ibrahima al-khalili dan annabi ibrahim masoyin Allah alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam sira da amincin Allah su kada tabbata gare su da kuma annabin mu gaba to wannan shine sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kabilan shi da dangin shi Muhammad dan Abdullahi bai kamata a ce musulmi bai san waye mahaifin annabi ba kawai kasan Muhammad dan wane ne alaihi salatu wassalam bai kamata ba to wani ya kara gaba ba kama san waye baban shi ba wani ka san kakan shi waɗannan sunaye guda hudu ya kamata a ce mutum ya san su alisimar rubai muhammad ibn abdullah ibn abdulmuttalib ibn hashim ka tsaya nan wurin ya kamata a ce ka sani duka baka sani ba gaskiya girmama wa kada soyayya kada annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ba ta da yawa gaban zagori kake rike wasu na can gaban zagori wanda gaban zagayen ba sai ta jama kwanjiri wurin Allah sai ta sa Allah ba ya kyamci wanda sunayen na wasu mutanen banza ne mutanen wasu kuma ka rike su ka rike kawai duk lokacin da aka tambaye ka za ka yi yanzu kuma ba su da na amfani ga addinin ga ba su da na amfani ga duniya kawai bari da wargi da wasa babu komai cikin rike sunayen nasu kuma kari nan kuma an karki lada za ka samu ko ba ka samu lada kuma ka kara samun kusanci ga Allah saboda ka nuna mahimmancin kana son ma'aiki alayhi salatu wassalam soyayya ka da shi kwarai ne amma ba ruwanka muna muna da wato raukana mai yawa game da addinin da yawan musulma musamman me yi ma'anar manzala menene ma'anar manzala ba da yawa cikin musulmi kawai dai muna faɗi da baki mun kaje mutum ya ma sharar me ma'anar manzala a zai bari a yi magana masu yin shi to kuma ma'anar sunan ya kamata ka san me ma'anar muhammad ma duk daga cikin abubuwan da ya kamata a ce musulmi duk musulmi ba sai malami ba sai almajiri ba duk musulmi ya kamata a ce ka san ma'anar menene sunan muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar sai ga mutum yana son sunan amma ya ke neman ma'anar shi ana kamar yana ganin mai shi ya wadatar da a tsaya ma ana neman sanin ma'anar shi yana da kyau a son ma'anar shi walahu min al'umri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru 63 sana shekaru 64 a duniya ana kwata-kwata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru 63 a duniya mina daga cikin waɗannan 63 din 40 akwai shekaru 40 da yi qablan nubuwwati gabanin annabci kafin ya zama annabi sai ya zama shekara 40 ko babu kaɗan ko 40 daidai ya zauna ba annabi ba ne amma kai durar da aka ce ma annabi ne ka san ya aika dama cikin shiri yake a da yake Allah ya tsare shi ya kare shi daga duk wani abin da ba ya yi in dai kana da hankali in dai kana da zuciya mai kyawu duk da ya ce ma Allah ya yi ko shi ka ci ka aika dama da wani shiri ne da wani abu ba a ganin ka ciki duk wani abu na bata suna ba ka ciki haka kenan ya dace ka zama annabi amma gabanin haka babu wanda ya sai ce mai annabi amma ran da ya ce annabi ne shi to ka san cewa lalle ya cancanci ya zama annabi ya waɗannan shekaru cikin ainihi kariya da tsaro da kare mutunci da kamun kai da ɗabi'u masu kyawu da gaskiya da riƙon amana waɗannan shekaru aka yi su ga riƙon amana ga gaskiya ga halaye masu kyawu ga tausayi ga taimako ga bako in ya sauka wurin shi ba ya kore shi yana taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin annabci manzo sallallahu alaihi wasallama har dauke wahala yake ba mutane yana ban ka bashi kana ta boye sai ji ha ba yi yi tawo mu ta wuri mai ci in kakkasa ya rike nawa sai tawo mu ta wuri kuma ka yi sai manzo Allah ya ji to wala da kake bi bashi bashi na ko a wuri na kakka kara zuwa wuri shi ne zan sai da ka saki shi don ka kokarin kana talabar ɗin da ka wasu kani ba ka take harka gaban ka ni ni za ni biya kike kana neman jalli kai kasuwa manzo Allah sai ba sallallahu alaihi wasallam ba ka da abinci manzo Allah ya dibo ya ba haka halayen shi suke dawo abinda na na Khadija ta gaya mashi lokacin da ya ga mala'ika jibril ya dawo yana karkarwa gaban shi na faruwa a na khadija ta ce malamin sallallahu alaihi wasallam kalla wallahi la yuhzika Allahu abada wallahi ba yadda za Allah ya mulaka ka saboda ni innaka taqri dhaifa tuksibul ma'lum wa tu'inu ala nawail al-haq da sauran dabi'u da ta ga malamin sallallahu alaihi wasallam waɗannan da muka gani musadaka waɗannan shekaru arba'in mazala ya yi islami lafiya a cikin nagarta da inganci da kyautatawa da sanin ya kamata da sanin manya da tausayin ƙanana haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa talatin wa ishiruna nabiyyar rasula ya yi shekaru ishirin da uku yana annabi yana ma'aiki ma'ana kwata-kwata Manzala sallallahu Alaihi wasallam shekaru 23 ne cikin annabi. Yana gaya wa mutane sakon Allah yana karantar da su. Bayan waɗannan shekaru sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwar shi. Nubbi'a annabi sallallahu Alaihi wasallam an mai da shi annabi bi ikra da saukan mashi da ikra ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم da waɗannan ayoyi guda biyar aka mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi shine ma'anar lubbi a ju'ila nabiyya an mai da shi annabi da waɗannan ayoyi su ne farkon ayoyin da aka saukar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa baladuhu makka garin shi kuma shine makka bada garin da aka yi shi shine garin makka na aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya kwashi shekaru 53 a ciki tun daga haihuwar shi har zuwa annabce shi har zuwa zaman da yana kira shekara 13 kaga ga 40 ga 13 nau kenan hamsin da hudu madina shekara goma ya ce to amma garin shi nayewa shi ne garin maka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana san garin maka lokacin da za a hijira ya bar maka ya ce madina sai da ya yi ta bakin gari ya kalli maka ya ce garin maka Allah duk duniya ba garin da nake so kamar su kuma duk duniya ba garin da Allah yake so kamar su in ba dan an kore ni daga gare ki ba kuma Allah ya bada umarni in hita in je Madina wallahi ba abin da zai hita ba ka ake so musulmi ya zama to yana mi yana son garin su da abu garin wasu gara garin a garin kuma gara ungo da wata ƙasa ta samu gara ƙasar ku ta samu da garin cikin ƙasar kuwa da wata garin ya samu gara garin ku a garin ku ma da wani wuri ya samu gara ungo a ungo ku gara gidan ku a gidan ku gara ɗakin ku a ɗakin kuma gara kai ba haka ya kamata amma sai aka samu sabanin haka muna jin haushin kasashen inda aka yi ma inda muka tashi inda muka yi wargi inda da inda muka tafi hankalinmu na nan wa haninuhu abadan kullum begen mutum da soyayyar mutum tana gidan shi na barin shi ne garinsu inda ka je in ta rikice na za ka dawo don an ka rikita kuma idan aka idan kake da tabbas in ka ji a kabila bai kamata ba a ce mutum bai kuma musulmi za a da baki da shi a zuwa cuci kasarsu a zuwa ɓata ƙasa a hana ta zaman lafiya kuma ya yarda saboda ɗan wani amfanin duniya da za a bashi nawa ne za a baka duk abin da za ka samu komin yawan shi bai kai darajar ƙasa ka domin ƙasar nan taka akwai dangin uwa akwai na uwa akwai dangin matarka duk suna nan duk ka sai da su da wannan kudin a zuwa kashe su ko kuma kai ka san haka zo kashe su da kai sai an gama wannan kudin kudin cizo ne kaci ba kudin jin daɗi ba ne da kai sai an gama saboda haka zo in ta rikice to ba a cewa ba zan ki tunawa da wani ba ruwansu da kai za a gama musulunci kullum yana koyar da mu mu so garinmu mu so ƙasarmu mu so al'umma kowa ya so wurin shi sai duniya ta ci gaba gaba daya san gari shi ke sa an kana da kishin gari shi ke sa ka samar da shugabanci na inganci shugabanci mai kyawu saboda kana kishin garinka ya zama to ya samu shugabanci mai kyawu to dole kuma ka yi tsaye sai an samu man ka banzantar da garinka yaushe ne za a samu irin shugabancin da kake gani wata ƙasa wasu ƙasashe su suna da mi suna da kishi suna kishin garinsu ƙasashe da yawa suna da irin wannan kishin garin ko miso suke a garinsu baka ji dan gane ba aka ce in ya zo ya je ƙasashen waje ya kalli sun cika wannan gida ya yi kyawu amma da gane ne da sai ya yi kyau ya yi kyau nan wurin amma inda gana a shi sai ya shi gani mu kuma galibin mu muka ga irin waɗannan gine-gine masu kyawu sun dubu sai gari mana cewa kan inda ake yanzu ƙasar mai za a yi ka ce inda ma ƙasar ta wuce kan ka bata ƙasar sudan ma muka dawo ƙasa ce mai kyawun irin kyawun afirka cikin ƙasashen afirka ana sa ta cikin ƙasashe masu kyau amma ba ƙasashen duniya ba amma ɗan ƙasai ba yadda za a yi ka nuna mai ko ta ƙasa da ta yi take tun daga yaran su har manya duka in yana hira da kai yana kana kana bashi labarin garin ku na zai ce ya kake su da kudi garin ku sai nuna ma sabuwa kuna da cutar garin ta nuna ma wasu abubuwa bai yarda har abada kuma in kana kallon talabijin su ba a gudu ma wata ƙasa kana su dama kallon wata ƙasa ko labarai ake yi sai da a gudu daidai inda ake yaƙi ana ana bama ba mai amma ba za a gudu kyan wata ƙasa ba duk wani wuri sai a bada muku shi taro ake yi lokacin ana taro abuja na sasanta tsakanin arewacin sudan da kudanci kullum haka zo sai da gwado dakin taron abuja kawai ba taba gwado kullum sai mai kallo ba taba gwado mu cikin garin abuja wajen wata shida aka yi ana taron ana tattaunawa kuma ba taba gwado cikin gari ba da an ce abuja kawai sai a gwado dakin taron ana tattaunawa da an kare sai a banda masu garin sun za a gwado shugaban kasa za a gwado ga yanayi ya shigo mota gane ya biyo gari a ta gudun wuraren da kun san su sai dai Allah ya nuna muku saboda mi ku cire tunanin wani gari ku rage kallon garin kuma ko in kana kallon wani gari sai ka rena garin ku kace shi garin mu kazami ne gari mu baya da kyau garin mu kace kace yake ba a nuna ba garin na ku zama ku saboda na kake rayuwa na banka da garin wani ya raka da garin wani garin ka kake rayuwa nan ne uwa da uba suke na ka binne cibiyarka kana da gari kamar wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun garin garin Makka saboda gari ne da aka yi shi to mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin kaunar garin shi da aka yi shi kuma ba ta garin mu zan ki girmama garin mu zan ki san garin mu muna kishi shi in yana kishi dole ya abinda zai tsara mutuncin gari na ina kishin gari na dole ya abu mai kyau ina kishin gari na ko kun jira ka bani takarda ba zai yi bira-bira ba mai kyau zai wadda ba duka ture in ka ga wannan kwantar ta lalace to sai mahadi ya bayyana haka ya kamata in ka tashi gini na gwamnati ko wani ƙasa to kai mai kyau ingantacce kaka kalla abin da za ka samu ka kalli mi yanzu wannan abu in kai shi mutum nawa zai ji daɗi duk lokacin da wallahi ka faranta mu musulmi ne Allah zai baka lada mai yawa kuma sadaka jariya ce ga ta nan kai ana ta amfana gare ta amma sai mu bibita da abin da za mu samu dan shekara biyu ku mun ce yi kuma ko ba mu da komai wurin Allah kuma Allah na kallon mu an hada baki da mu an cuci kasan mu dan kiyan abin kwarai Allah na jiran kalana kiyama ce aka baka gyaran garin ka baka gyara ba dama ce ka samu garin ko ne ka samu wannan daman dan mi baka yi amfani da ita kai abu mai kyau ba inda mutane za su yaba sai mun ji tsoron Allah wallahi ba'athahu Allah Allah ta'ala ya aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallam bin nizara ya aiko shi da gargadiya da shirki dangane da shirka wa yadawi ila tauhid kuma Allah ta'ala ya kira shi ya aiko shi ne domin ya kira mutane zuwa ga tauhid Zala sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya bayyana Allah ya aiko shi annabi manzo ya samu makka tana cike da guba babu wani gida cikin garin makka ba sai cikin shi akwai minki cikin kaba guma kake akwai cikin kaba kuma gefanta hilin kaba hilin masallacin wanda kuke gani na yanzu da manzala ya zo ya iske gunki ya kai 360 kewaye da kaba wadda gumaka ne wurin ya cika da gumaka can shara ga tanan kawai insha Allah ta'ala yace malamin sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu wannan bautar gumakan da suke abin to daga nan ne baka fara fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shida sauran mutanen Makka ya kira su zuwa su bauta ma Allah shi kadai ba su da wani Allah banda Allah ta'ala wanda ya halicce su Allah ta'ala dama ya aiko annabawa ne saboda a tabbatar da tauhidi a yi waci da shirka. In dai akwai shirka a cikin duniya to ba zaman lahiya, ba kwanciyar hankali, ba farin ciki, babu samu, talauci da tsiyadi za su game mutane. In dai akwai shirka da Allah su fara. Duk mai shirka da Allah kuma makomashi kenan. Zai kare matsiyaci, zai kare talaka, zai kare wulakantacce baya da wata kima wurin Allah. amma da mai tauhidi zai karewa cikin girma da isa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm laika lahumul amn wa muhtadun Allah ce waɗanda suka yarda da Allah shine Allah da za su bauta mai ba su garwaya wannan imanin nasu da shirka da Allah ba Allah ce waɗannan su suke da cikakken zaman lafiya kuma su ne mutanen kirki wurin Allah Allah ya sanya mu cikin wannan wa dalilu malam yace dalili akan wannan magana cewa Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya gargadi daga shirka ya kira mutane zuwa ga tauhidi kauluhu ta'ala shine magana Allah ta'ala da yace ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lullubi al muddathir wato mun sha wannan sha asalin shi al mutadaththir al-mutadaththir akwai tawun to tawun din sai aka shigar da ita cikin dal cikin dal aka shigar da ita sai aka mai da dallin yana da mi shadda yace al-mud al-mutadaththir shi ne sai shi ko ba wuce sai ya bata ce mudan su ba wannan dan ba wancan din kawai shi lashi ma za mudan su to mutadassir kalma sai aka dauko daga addisar addisar shine zani zanan da za ka rufa da shi lindiki to har rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya an saukar mai da waɗannan ayoyi guda biyar da suratul alaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lullubi ya ce ba matar shi ku lullubi ni yasiruni zambiluni ku lullube ni da zani yana ta karkarwa sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal muddathir ya kai wannan mai girman wanda ka lullube ya kai wanda ya lullube ka yiwa kai da Allah yake girmama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ma halicci shi shi ya aiko shi amma kuma yana bashi girma to ina ga kai da aka aiko maka wa bai dace ya girma shi Allah da ya fi shi girma ko ko kai da annabi ya fi girma cikin da kai da Allah wa ya kamata ya girma annabi ha kai da aka aiko ma annabi domin Allah shi ya halitta annabi kuma shi ya turo shi kuma shi ne mafi duk wani girma da ke ga annabi shi ya ba shi to Allah ya ba shi girman da bai baka ashe kai ya kamata ka ba shi girma kai ya kamata ka san girma annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya Allah bai mai girma kamar shi ba ai ba babu kamar ka ko ba za a taɓa yi ba ba za a yi kawo manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka rike cikin zuciyarka haka duk wani mai duk wani girma da zaka ba ni to ba manzon Allah shi in dai dan adam to ka ba manzon Allah shi karbu da kowa ka kama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa in tuqiu tafai idan kuka yi biyayya ga manzon Allah za ku samu shiriya to ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ka so shi da kowa ka girmama shi da kowa bayan Allah subhanahu wataala daga Allah sai annabi horin girma manzo Allah girman shi yayi na uwa yayi na uwa yayi na uba yayi na mata yayi na diya yayi na jikoki yayi na kudin yayi na ka kai da kanka da kake ji da kanka to ka bai da ji da kanka bayan jin annabi sallallahu alaihi wasallam kana ga Allah me muke kira shi da sunan sai shi ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ya lullube قم كتاشي فأنذر كتاشي كيواز وربك فكبر كما أبنججن كده تولوك يا لتيك يا إيكوك تو كباي جرمش جرمش وثيابك سترك كاينك فطهر كتاكتس zama to mai tsafta ko kuma zuciyarka ka tsarkake ta diyar da dauka kuma da yana daukar biyan gaba daya kayan ka ka tsarkake su kullum ka zamanto cikin tsafta ne zuciyar ka ma ka tsaftace zamanto ba mai baka haushi duniya ba wanda kake bakin cikin ya ci gaba ko ya ci baya ka ji daɗi ba ruwan kai ta kanka kokari ka gyara kanka ka gyara zuciyarka kuma ka gyara jikinka kuma ka gyara suturarka kaka zamanto kazari addinin musulunci addinin tsafta shi yasa ma Allah ta'ala ya shar'anta mana tsarki yin zama ibada sai mun yi tsarki ko idan muka yi bawali sai mun kama ruwa idan muka yi bayan gari sai mun kama ruwa in jaraba ta kama mu sai mun yi wanka in za mu sallah sai mun yi sai mun wanke gabawun waɗanda ake gari zahiri duk sai mun wanke su duk me yasa saboda a nuna mana addinin ma addinin tsafta ne ba addinin kazanta ba da abubuwan da musulmi ke yi ba da suna addini suke ba san zuciya su ne suke amma shi addini bai koyar da su ba kazanta ba inda addini ya koyar da mutum to amma saboda ba mu san mahimmancin wannan tsaftar ba sai ka ga kamar masallaci wannan an yi magewa yaran saboda ni saboda ba sallah zai ga ba sallah sun bata magewa da ka shiga kana mace kaji ba zai gaba ka shiga suka kuma su ɗin da ne ba wasu ne daga a waɗanda suke zuwa sallah din waɗanda ake sallah da su su suka shiga suka bata wuri mutum yana yi shiga wuri da tsarkake shi ba zai tsarkake wasu ya ce ya bashi a zukata ba su da kyau ya za a ma wuri ka zo ka biya bukata in ka yi ta wani zashi ba sai ka bari a kanan in aka samu wani kaza mai irin shi ba ka zai zo ya karkata ya zubar da kazan ta tashi shi ta yi shi duk sai a zo a bata wuri kaga mutane suna neman bayan magewai su dan laba su bawai magewai ba ta shigowa saboda ba mu san abin da muke ba ba mu san mahimmancin tsafta ba a cewa addinin musulunci ba inda za mu zuwa mai karar da masu inda ake ya kamata a yi mai tsafta wurin ibadi wani ya rasa wurin gujewa ta bace sai ga ya laba wurin ne jikin katangan masallacin zahiri zahiri kuma wannan ba zai zama izina gare shi ba in gobe ta yi ya zo ya samu kwamitin masallaci ci da Allah mage wannan ya za a gyara ta ta baci saboda jiya ma ga yadda ne a kenan tun da dai masallaci yana da baji shi kasan ga ma ka ya bauji ba ka dai kai abin gobe ma in ka zo kai suke wurin baji sai haka muke rayuwa magewa ya za a yi ta bauji ce amma sai su gudu a bayan kuma ita yi shi dajin bayan gari ba ga bajiyoyi nan cikin gari na kudi ba kajin ka biya ka shiga ka biya bukata in kana gaba ka da wurin da za ka yi ba wurin cikin gari ba sai ka je inda ake inda aka tare da wannan wurin ka je ka yi musulunci ba addinin ka samta ba ba a san ka wanda yasa Allah ta lace wa ya baka faɗa kuma Allah ya gaya maka cewa fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin wannan masallacin akwai waɗansu mutane waɗanda suke so su samu tsarki wallahu yuhibbul mutahhiri shi kuma Allah ta'ala yana son mutanen da suke kokarin su zama masu tsarki kaza bai Allah ba shi to haka ya kamata duk wuri wurin ibada kamar yadda kake kulawa da ɗakin ka da gidanka amma da yake galibi zai kai bakin gidajen mu ma ga karanta duk kazantar da muke duk musulunci bai da ita ba musulunci ne koyar da mu ba aikin son zuciya ne aikin son rai ne kawai son rai kuma yana daga cikin abin da yake sa bawa ya nisa da Allah buwan son rai buwan son zuciya mu bi shari'a Allah subhanahu wataala sai mu zauna lafiya ga Allah ta'ala yana bayanin cewa ka tsarkake suturarka ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake kayanka ka zamanto mai tsafta da an ganga musulmi nan kwari sai an gayu ne musulmi ba ka zami ba ne a ɗan dagaji ba ne afta gare shi sabai sun tambaya da sallallahu alaihi wasallam mutum yana so kayan shi zama masu kyau takalmin shi masu kyau girman ka ne manzo Allah ya ce a'a Allah mai kyau ne yana son kyau shi kaga addini ya koyar da mu yawa litartattas wani jiza fajo Allah ta lace kuma gumaka ka kaurace musu arruji shi ne mai gunki ko kuma kazamta ana gunki ya kazami ne duk wanda yake bauta ma gunki kazami ne saboda ya rabu da Allah subhanahu wataala da yana da tsarki da Allah zai bauta wala tamnun kada ka yi kyauta tastakthir kana neman ƙari kakka ba da kyauta kana sa a ƙara maka shi ne malan wannan laraba suna da irin wannan ka ba da kyauta ka ba wani mawadaci kyauta saboda ya ƙaro maka muna gani a kyauta ce za ka mutum amma saboda yi ka san ya yi ka wadata in ya tashi mutum ne ya tashi ma da ya shawuri sai ka kawo jika ɗari ka ba shi kaga kayan ka tashi ma taka nawa za a baka suna da ma wani tsari da suke yi sai ka kai ma mai kudi kyauta tsarin su ne kakanni da uwaye an tashi shi kuma sai ba kai ka kai kyauta sai ba ka tukuici sai ba ka tukuici ka kai mai jikka dari sai ba ka tukuicin kuma jikka dari ko dari da goma sai ka ce mai hawa mai gida haka za a yi dari da goma kai za ka bani tukuici ba na dama kai darin da ka bada da aka kara maka wasu abu saba ne ko hamsin ko a ƙara ba a linka ba ta zama ɗari biyu kawai ta ce riba su suna da irin wannan tsari to sai Allah ta ya ce wala tabnu da sakfir kada ka yi kyauta kana da yawan ƙari yawancin malamai sun ce wannan abin ya kaɗaita da manzan Allah ne kawai amma wanda ba shi bai na iya wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana iya bada kyauta ko bai nemi a kara mishi saboda ita kyauta ba ibada bace ba sadaka bace kyauta ita ce wanda ake ba kowa wanda kai kana yi kyauta mai gidanka wanda kake tuka da mota yana can ba yana shan sanyi ya barka da gonar kana ta wahala kana iya wata sabra ta tashi da wari kyauta ce za a yi ma ɗan shi ko ɗayan shi aure kike yanzu ka ce mai gida ni ma ga cikin da albashi na nace bari in sau buhun shinkawa in kawo taimako zai ji daɗi ko kuma ka je ka tari wata wata abin da amalan ki ta yi taci irin masu tawa da sa'ad nan ka sai gaba daya ka ce tawo mata biyo ni ka sa ya gaba mai amalan ki sai kun je gidan ka ce a san na yi ka ce sai ka sau su hada wata wahala ka ce a ba wahala duk yau ta da ake bada aya ni ma na ga ya kamata in rama abinci na nan gidan dare da rana shekara ne nan dake ci nan dake sha na ake mana sutura kuma a ce sun ga ta tashi ni ma ba wani kokari da zani ga kokari na nan na kawo muna gane ba ko ba ana son musulmi da irin wannan to idan kai kai saboda akwai hadisai da suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka nuna wannan mu'amala ya halitta a yi ta ba da kyauta saboda yi saboda ƙara amma Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya kawo mai kyauta kuma me ya baka tukuicin da yayi naka kyautar da ka kawo mishi kamar yadda aka yi wani ya kawo manzala ya kyauta manzala bai tukuici cin annabi gaskiya a ƙara masa Allah ya kara mashi ba mun karanta cikin bulugul muhammad Allah ya kara mai ya ishe ke ci abin ka kaji da wani ji wani rabbi ka fasbir Allah ta'ala ya ce kuma ka yi haƙuri don Allah in za ka haƙuri ka yi don Allah kuma ka yi haƙuri da hukuncin da Allah ya dora maka Allah ya dora maka wahala to ka yi haƙuri da ita Allah ya dole maka wata jarraba ka ya gari da ita wasbir li hukmi rabbika wa la tuti minhu atiman aw kafura wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibi al-huti nada wa ruha bana Allah ta'ala ya maka hukunci ko rashin lafiya ko ya kwace ma abinka ko ya sauke ka daga wani matsayinka ko ka bada ko kai accident ko wani abu to abin da ya same ka na hukuncin Allah mara dadi to kai hakuri ka rumu makada Allah kara mana hakuri wa ba da faqo aqum fa andir ma da Allah ta'ala ce kun fa andir yunziru ala shirki ma da manzo Allah ka tashi ka kai bada kai gargadi gaba da shirka da shi wa yadu ila tauhid sannan kuma ya kira mutane zuwa ga tauhidi sanin Allah وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد كجرمم الله تعالى بالتوحيد كجرمم الله ما ناك با الله جرمم شي كدai ودا ولا شريك له وتجن جرمم ودا ذاك ما الله وثيابك فطشك اي طهر اعمالك عن الشرك تركك ايكن ka daga shirka da Allah subhanahu kuma shi ma shirka kazanta ne warruji da fatu sa'annan kuma gunki ka kaurace bai arruji da shine al-asnam wa hajruha abinda ake nufi da kaurace musu tarkuha wa ala barin su da su da masu su ka kyale masu shirka kuma shirka ma ka kyale shi kai nisa da shi wal bara'atu minha da kuma baran baran ka ce ba ruwanka da shirka da masu yi wa ala da kuma ma buta shirka ba ruwanka da shirka ko ba ruwanka da masu shirka inna bura'a minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bi wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tuminu billahi wa Allah ya saba dace akaza ala hada ashra sinin manzan Allah ya rike shekara goma akan haka ya da wilar tauhid yana ta kiran mutane zuwa ga tauhid wa ba da la'ashiri bayan ya shekara goma yana kiran mutane zuwa ga su ta Allah da bauta su bar bauta ma wani Allah yuri jabihi ila sama sai aka yi mai da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama shine urija aka hau da shi matattakara matattakara zuwa sama ikon Allah aka yi tafiyar da in a duniya ne za a yi ka to sai an yi kakanni da yawa sai mutane da yawa sun mutu bayan wannan da yawa ba a kai da za a kada ya yi wa ɗanka yau ya tsuwa ya yi ɗanshi shi ma ya tsuwa shi ma ya ɗanshi ya tsuwa ya yi ɗanshi ya tsuwa ya yi ɗanshi ya tsuwa ya yi amma duk cikin dare aka yi tahe kuma aka yi yawo ma a cikin tahe domin Allah ala kulli shay'in qadir shi Allah wurin shi komai mai sauki Dariya ce daga nan zuwa can shekara wajen dubu bakwai in dariya za a yi dubu bakwai tsarin na mahauri biyan da kakanni yanka to aka yi mai raji da annabi sallallahu alaihi wasallam wa furiyo alaihi salawatul khams kuma aka farlanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam salloli biyar wa salla fi makka da salata sinina manzon Allah ya salla shekaru uku garin makka abinda muka bari ne da Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya bi mana Allah ya sa mu gyara na'am
tasbihi da ake a cikin salatul tasbih ana bayyana shi da kuka a sauran
wai yana tambaya tasbihin da ake a cikin salatul tasbih bayan an karanta sura da fatiha da sura bayyanawa ake a boyewa ake bayan ka kare karatun fatiha da sura kuma sai ka boye shi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kana sai ka goma sha biyar saura kuma da inda za ka yi goma goma za ka yi ba tare da ka bayyana na'am
yana azumi sai saboda rashin lafiya sai an kamar shi azumin nasa yana
mutum ba ya lafiya cikin azumi sai aka bai serum aka mai ƙarin ruwa azumin shi ya kai domin ita serum cikin ta akwai akwai abinci a ciki ta riga ka ga da baiti ne baka ya komi saura ka sai aka baka ruwanka da abincin gari ciki ba ke nan ka sha ruwa ka yi ka ci abinci azumi ya lalace Allah ke na mai hukuncin musabaka ga musulunci wani wani tambayar ba ga tana ta yi ba ga ta nana ta yi duk ba ta da kyau ake yi addini ce hukuncin da ya halitta ga ta nana ta yi don ma'ala ta lafiyar da bin babu kudi yanzu mun yi tukura yanzu hudu muka yi shekara hudu muka yi bayi ko biyar ma kai shekara biyar ma ba ko da rashin kudi ka san musabaka cin kudi take miliyan ɗaya ba ta yi miliyan biyu ba ta yanki miliyan uku ba ta yanki amma dai muka samu miliyan uku sai a yi na ba gaba kudi take so da yawa miliyan uku ma kudin mota da za a saya ba yaran da ya ci kudi wancan da muka yi kwanci yawa ka sai sabuwar miliyan uku da rabi aka ba da kaga in aka bada su sauran kallo da su tana bukatar turi biyar ga motuna motunan na arha su dama da daga ɗari hudu ne abin da ya sama ba mutum sai a sai wajen guda bakwai ga sauran abubuwa kaga dan ma miliyan nawa za a kashe musabaka abu ne mai kyau inda za a yi shi don Allah don ci gaba addinin musulunci to ya halitta ba za a yi shi da nemi duniya kuma alhamdulillahi Allah ya taimake mu tun da muka fara musabaka tun dai mil set na fara musabaka har zawa inda muka bari ni ban taba karuwa da musabaka irin karuwar da zamu cewa ba ni ta wannan Allah ya kawo ta bai ni dai in ƙari karan kai na kudin da aka samu a ce an raba amma in taɓa mana kwana goma sha wani abu muke muna yi amma ƙarshe aka zan jika talatin talatin mace ba kowa duk kudin da muka samu billahi da zila ila illa huwa almajira ke raba musu kai akwai shekarar da muka yayi muka ce tunda babu kudi kudi ba su yi sama an ba mu muka ce a maida mu yara a raba musu amma mutane wasu galibi dai mutane suna mana kyakkyawan zaki yan kaɗan ne waɗanda suke jin haushi suna ganin kamar arzika kanmu muke akwai mutunan da tun da aka fara musabaka ana gobar rabon kyauta yake kira na bani shi ka yi da yace in kai ashe wai in aka kai akwai wani abu da ake duk wanda ya kawo irin wannan tukuici mai tsoka gidan radio yana baya tukuici yana da percentage ina sani ba ta baba na wannan sai shekarar da shi ma mai abin ya dakata aka aka gaya mana ai haka ake wannan shekarar shi ma mai bada sannan aka gaya mana ai duk wanda ya kawo ga abin da ake ba in ka kawo jikka hamsin sai an baka nawa dan baka biyar tukucin biyar in ka ka yanzu wannan ɗari biyar in ka kawo ta hamsin za a baka to ka gane ka ba me yasa saboda kuɗi na musabaka ne kuma a zo ana dan ka kawo ba aikin Allah yake ba sai an sallame ka wani ban sani a aka kare ni ban sani ɗari biyar biyar yake ba da cikin dare in bi dare in je in kai su wancan lokacin ma ko mota ba ba a sayan mota moto kada yake sayi saboda yan kudin gaba ɗayansu ba su wuce miliyan ɗaya da wani abu ake samu kuma wasu bayan Allah da sun riga sun dauke kyaututtuka da yawa akwai waɗanda suke ba da kekuna su a faɗi yaran guda da waɗanda za a raba mu kekuna su kawo kekunan sabi akwai wanda zai cewa yaran guda nawa ne zai kawo matalu akwai wanda zai cewa yaron guda nawa ne ya ba su buhun shinkawa haka dai sauran motuna da sauran sai a sai da waɗannan ba mu samu ka alhamdulillah ana yin tani don ɗaukaka addini Allah kuma alhamdulillah Allah ya ɗaukaka addini dan mun yi musabaka sakamakon ta mun samu mutum uku sun tafi Madina me yasa saboda an biya musu kujerar ma duk wanda ya je ya yi aikin hajji sai ya biya madina ya yi jaraba kuma sai ya ci mutum biyu yan mara da dai kuma ɗan abin nan ɗaya ɗan zandan ba an ci gaba ba ka aiki ne na alheri inda an yi gaskiya a cikin shi to aiki ne wanda Allah yake suna
ce wani lokaci aka yanzu rakobi nawa ake kuma ake karanta
wai salatul duha rakawoyi nawa ake ko me ake karanta ana yin raka'a bi a sallami ta isa shikenan ka tashi ka tayi kana yin raka'a hudin kana so kana yin shidda kana yin takwas daga nan sai ka tsaya kuma da abin da ka karanta daidai na alqur'ani ka karanta fatiha ka karanto da abin da kake so karanto bayan fatiha daidai kuma ana yin zane daga lokacin da rana ta dago ma'ana daga kamar karhe takwas har zuwa ƙarfi sha ɗaya da rabi duk lokacin sallah da zuwa ma sha biyu ba kaɗan duk lokacin salatu ko hali a kira sallah a wata wurin Allah ce ta rashin lahiya na an mata aiki na ido na a fara zuwa shi kenan sai ta